على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا babin da ke bayani akan duk wanda ya yadda da Allah ne ubangijin shi musulunci shine addinin shi ya yadda da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi ne manzon Allah da Allah ya aiko wannan al'umma babu shakka wannan mutum ya dandana zakin imani mun karanta hadisin dattijo al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne ya ruwaito wannan hadisi in fara tattauna wasu daga cikin mas'alolin da hadisi yake dauke da su da muka bayyana cewa muslim shi kadai ya ruwaito wannan hadisi daga cikin ainihin su biyu bukhari bai ainihin wato ruwaito shi bayan nan kuma muka ji cewa daga cikin mazabata wadanda suka fitar da hadisin akwai al-imamu ahmad da tirmidhi na daga cikin fa'idodin hadisin wadanda ainihin muka ji cewa wannan hadisi yana kwadaitarwa akan yadda da Allah madaukakin sarki a matsayin shi kadai ne ubangiji abin da ake nufi da shi kadai ne ubangiji a nan ka amintu Allah ne kadai ya halicce ka don haka shi kadai yake da dacewa a cikin rayuwarka ba tare da wani na daga cikin fa'idojin da wannan hadisi yake ainihin wato nuna mana ka yadda da cewa addinin musulunci shi kadai ne addini babu wani abu wanda za a kira shi a matsayin addini ma damar ba musulunci a ƙarƙashin haka kar ka ɗauko wani abu da ba musulunci ba kenan ka ce shi ne musulunci domin kai haka kayi wa Allah kariya kamar yadda wannan hadisi yana tabbatar mana da wahdaniyatul risala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan al'umma shi kadai ne dan aikin Allah babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya amintu da shi a matsayin manzo a cikin wannan al'umma wanda ni ya taka wannan ya da mutahin ya samu tabbas game da aƙida ta imani Allah madaukakin sarki ce mana har wa yau wannan hadisin kenan yana nuna mana ashe imani wani yana fin wani dangane da ainihin mutane mun kaga akwai mutanen da kenan ake samun su da imanin da bai kai matsayin wannan akwai kuma waɗanda a cikin wannan din za a samu na wani ya fi na wani Allah madaukakin sarki ce mana bayan wannan sai imam muslim ya ce babu bayani adadin shu'abil iman mun shiga nan ko wato mun karanta babin da ke bayani akan adadin rassa na imani wato shi imani kamar bishiya ce yana da rassa da kuma bayani akan falala mafi falala daga cikin waɗannan rassa wacce ce kuma mafi ƙasa da kuma bayani akan cewa kunya tana daga cikin imani in ba kuma ta mun karanta wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda a inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al-iman bid'un wa sab'una shu'ba imani nau'i ko yanki ko rassa saba'in da wani abu ne sai kuma ya ce wal haya'u shubatun min al-iman kunya reshe ce mai girma daga cikin rassa na ainihin imani muna kan bayanin wannan hadisi ne na jin lokaci ya kuma saboda mun karanta wata riwayar har yau daga Abu Huraira wanda ta zo da nuna cewa imani sittin da wani abu ne ko saba'in da wani abu ina fata an gane malamai suka ce wannan lafazi da ya zo da saba'in ko sittin da wani abu ya zo ne don ya nuna cewa wannan hadisi bai zo don ya kayyade waɗannan rasa don nuna maka rasa suna da yawa ko ba su da iyaka Allah ka zai san iyakar su na ka yi sittin da wani abu saba'in da wani abu kenan gaskiyar lamari wannan adadin da aka faɗi adadi ne na ainihin misali na mubalaga ba adadi ne na hasu don haka ya fi saba'in Allah kaɗai ya san iyakar ya sa kamar yadda na gabatar mana aka samu daga cikin manyan malamai suka yi ƙoƙarin ƙididdige waɗannan rassa daga cikin ainihin dan sannan da imani wanda yake kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala za mu samu lokaci za mu zo mu tattauna ire-iren waɗannan nassan da suka kawo musu al-Imam al-Baihaqi da yake makamantan su amma ne mana ishara dangane da mafi falalar reshe na imani da ya kawo shine la ilaha illallah mana duk mutumin da aka same shi da la ilaha illallah ya kama mafi girman reshe na ainihin wato imani sannan kuma muka ji cewa reshen da yake ƙasa daga cikin rasa waɗanda suna da sauƙin kowa zai iya kaiwa gare su shine kaga wani abu da zai cutar da al'umma kan hanya sai ka cire su duk wanda yana nuna cewa musulmi a cikin zamantakewa masu kawo ci gaba ne masu kawo salama ne da zaman lafiya amma kuma kar a taba musu imani shi ne duk abin da za a yi musulmi ba su yadda a taba musu imani shi yasa ko ga wannan hadisi ya fara zuwa da matsalar la ilaha illallah sai kuma ya take da cire wani abu da zai cutar a haƙƙi ma'ana an kuwar koda waɗannan irin mutane ne kake tare da su wannan titin ko ka cire kar ka bar abin da zai cutar da su haka shi ba za ka kawo musu cuta ba amma fa kana nan rike da aƙidar saboda haka secularism bai dace da Najeriya ko kaɗan tsarin a ce ba addini tsarin a ce babu ruwan Allah a cikin gudanar da siyasa ko tattali ko rayuwa ko gudanar da wani abu wannan bai dace da Najeriya ba ko kaɗan saboda Najeriya tun kafin ta zama Najeriya don yaushe ne ta zama Najeriya duka duka ta zama Najeriya ne 1900 ko 1940 kafin 1900 babu wata kasa a duk duniya mai suna Najeriya. To amma a daidai lokacin da ta zama Najeriya, addini ya dade a cikinta ya kai matsayin shekara dubu. To bai wa rana tsaka abin da ya kai shekara dubu. Ka zo ka ce ba shi a daina tunanin shi kuma a daina gudanar da shi shi yasa kullum ake samun matsala tsakanin malamai da masu mulki, masu kuɗi da malamai saboda ba zai yi muka ce game da mulki a cire ba a ruwan Allah a ce ba mu san God's intervention ma'ana kada Allah ya shigo ba ruwan Allah yan kasuwa su ce a bar su su kasuwanci su gudanar da harkar kasuwanci su su ji riba su yadda suka so ba ruwan malamai kada Allah ya ce musu wannan na daga cikin matsalolin da ake samu a ƙasar wanda ma damar ba wannan ainihin muguwar aƙidar aka cire ba babu shakka ba za a zauna lafiya ba saboda haka musulmi kar a taba mishi imani shi shi kuma musulmi ya zauna ba ruwan shi da kowa ya tsaya yi addini shi na fata an gane wannan shi ne tsari na addinin musulunci muka ji cewa hadisin nan na abu hurairah shi bukhari da muslim sun fitar da shi mai yadda aka sama imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad dukkan su fitar da shi ibnu hibban da ibnu manda da abu nu'aymin dukkanin waɗannan malamai sun fitar da shi wannan hadisin yana bayyana mana ashe imani yana da rassa da yawa sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana gaskiya ayyuka imani ne saboda haka sallah daga ganta imani ce domin aiki ne na bi na mai imani ka taɓa ganin wanda bai da imani yana sallah dan haka sallah imani ce zakka imani ne duk waɗannan abubuwa imani sa'annan wannan hadisi yana nuna mana girman kunya da cewa kunya ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na musulunci to kunya nau'i biyu ce akwai kunya wadda take ta ɗabi'a akwai kuma kunya wadda take musulunci ne ya umarce ka da ka zama bi ita wacce wannan hadisi yake jinjinawa hadisi yana jinjinawa kunya ne wadda musulunci ya umarce ita ce alhaya a shari'i kunya ta shari'a ita ce wanda yake za ka rinka sani mutuncinka da mutuncin duk wanda ke tare da kai kunya ta dabi'a babu shakka tana taimakawa mai ita idan yana da kunya irin ta shari'a amma asali ita ba a rasa ainihin wato dan adam gaba ɗaya zama ba shi da kunya irin ainihin ta dabi'a in ba ya gama lalacewa idan dan adam ya gama lalacewa kamar yadda yau za ka samu turawa a daga cikin yadda aka ba su yanci wai na zamantakewa mutum zai iya mutuwa tsirara yana yawo so da aka kasar ingila ko germany ko wata kasa sai ga mutum ya fito tsirara yana yawo tsirara tsirara wai haka yi sha'awa ran nan to wai yana da yanci constitution yanci yanci tsarin mulki ya ba shi irin wannan yanzu ba shi da kunya ta ta dabi'a to wanda kaga ba shi da kunya ta dabi'a babu hankali ne ta shi Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan kamar yadda muka ji cewa wannan hadisi ya bayyana mana cewa mafi ɗaukakar reshe na imani shi ne la ilaha illallah mafi ƙasa kuma shi ne kusar da duk wani abu da zai cutar da al'umma daga ainihin kamar yau Allah ya taimaka za a yi dangane da wannan abu da ya zo cikin hadisi wani lafazi an ce kashi sittin da wani abu wani lokaci an ce imani ya kasu reshi saba'in da wani abu sun yi maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda suka bayyana akwai wasu hikimomi ma na shari'a dangane da ainihin haka in ka je kana karatu masu shari'a za ka yi sakani insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu tashi hadisi na gaba inda muslim ya ce haddasana abubakar ibn abi shayba wa amr bin naqib wa suhayr ibn harb قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان wannan hadisi imam muslim ya samu shi daga wurin malaman shi guda uku malamin shi na farko al-imam abubakar ibn abi shayba na biyu al-imam amr bin naqib cikakken sunan shi amr dan muhammad dan bukair abubakar al-baghdadi na fata an gani sannan da zuhair dan har wanda yake shahararren malami ne na imam muslim an fi sani shi da abu khaisama su waɗannan malaman gaba ɗayan su ƙalu suka ce haddasana Sufyan ibn Uyayna malamin hadisi na duniya al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya karantar da mu hadisin da ya samo shi an Zuhri daga al-Imam Zuhri sarkin malamai an Salim daga Salim dan Abdullahi dan Umar an abi shi ya karbo daga mahaifin shi Abdullahi dan Umar mahaifin nashi Abdullahi dan Umar ya ce sami'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan annabi ne ya ji wani mutum ya izo a kawo fil haya ya ne wa dan uwan shi wa'azi ya ne mishi fada yana kwaban shi game da kunya yana cewa kai ne ka faya jin kunya kunya ta yi maka yawa kaza kaza yana zargin shi game da kunya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al haya'u min al iman yo ai kunya tana daga cikin imani dan me kake mishi wa'azi kake mishi fada cewa ta yi yawa ma'ana imani na yawa ne imani baya yawa to kunya imani ce na fata an gani wannan hadisi yana da yadda cikin hadisin da Buhari da Muslim sun fitar da shi kamar yadda yake an samu wasu malamai da yawa sun fitar da wannan hadisi daga cikin su akwai al-Imam At-Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i da al-Imam Ibn Majah Imam Malik da Imam Ahmad dukkanin su sun fitar da shi Buhari ma fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Adab al-Mufrad kamar yadda ibn Hibban ainihin wato Abdu ibn Umayr da Abu Nu'aym dukkan sun fitar da wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda muka ji karara ya bayyana cewa kunya ne shi ce daga cikin lafiyar imani sannan wannan yana bayyana irin yadda al'amarin kunya yake da girma yadda kamar yadda ainihin muka bayyana tana daga cikin mafi ɗaukakar siffar da mumini zai siffanta da ita bayan ka zama mumini siffar da take bayyana imanin kana da nagarta shi ne a same ka kana da na fata an gani sannan sai muslim yace haddathana abd ibn humayd haddathana abd الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وقال اجتم ون الرواية دمجي كرنت اسناد التا ابند ابو هريرة يكي تشوا مرة ابو ابند عبد الله دم عمر يكي تشوا مر برجل من الأنصار يعظ أخاه النبي يزو وجوا سيدون مجم المدينة يعني ولم وانش بلا يعني مش بازي جوا كنيا كتايا هكا يزوى وانا لفظ قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر إمام مسلم يجري مال بنا بيسمنا محمد بن المثنى abu musa al'ambari kenan albasri babban malami ya karantar da ni hadisi wa muhammad ibn bashar da kuma imam muhammad ibn bashar gundar kenan haka suke ce mishi abubakar al-basri shi ma mutumin kasar basra sai muslim ya ce wa lafzu ibn al-musanna amma lafazin da nake kwararowa a cikin wannan hadisi a cikin wannan lafazi a wannan littafi lafazin ainihin wato muhammad ibn al-musanna قال سبيل سكتي حدثنا محمد بن جعفر مالم محمد بن جعفر وانا كفرني بقندر يا كرنت دم حديثي شكويتي حدثنا شعبة شعبة يا كرنت دم حديثي عن قتادة لقى مالم ايش قتادة قال مالم قتادة سميت أبا الثوار na ji malami na mai suna abu suwar muhaddis yana ba da labari annahu sami'a imran ibn husayn ya ji imran ibn husayn yuhaddisu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ba da hadisin da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce الحياء لا يأتي إلا بخير kunya ba ta taɓa jawo wa mutum ba sai alheri duk inda kunya take alheri za ta kawo ba ta taɓa jawo maka asara kunya ba za ta taɓa jawo maka nadama ba sai dai ta jawo maka alheri fa qala bushair ibn ka'ab to kun ji hadisin da imran dan husayn ya karanto daga annabi ko to sai wani mai suna bushair dan ka'ab wanda dama asali baban shi reverend father ne ya musulunta saboda haka akwai burbushin suna karanta tsofaffin littattafai na hafi kitab suna karatun Bible dan abubuwan yana dan tasiri da ya ji an ja wannan hadisi sai ya ce innahu maktubun fil hikma yana nan rubuta a cikin hikima a cikin littattafan hikima anna minhu waqar cewa daga cikin kunya akwai wadda take natsuwa wa minhu sakina daga ciki kuma akwai wadda take sanya wa mutum natsuwa akwai daga cikin kunya natsuwa akwai kuma wadda ita tana sanya natsuwa فقال إمران سي إمران يجي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا بلا مك حديث لك من ظن الله وتحدثني عن صوفك وما كان كرتا مني وستك نونا ولك كرتا لنا ما أنا مغانا من ظن الله أنا كرتا تجماعة ba kuma a ce wawane ya ce ko an karanta a wuri kaza abin da yake faɗi kenan zaka ji hadisin zai ƙara bayyana kan shi a riwayar gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wannan hadisin da wannan lafazin da Ibrahim na Musa da Bukhari da Muslim sun fitar da shi Abu Dauda da Ahmad da Abu Nu'aym da Ibn Manda dukkanin su sun fitar da shi duk yana ƙara bayani ne akan cewa kunya na shi ce daga cikin lafazin imani sannan kamar yadda ka ji hadisin ƙara ya bayyana shine me hadisin yana bayyana cewa kunya daga ciki babu wadda take jan nadama babu wata kunya wadda za a ce asara ce duk inda ka ga ainihin kunya ma damar kunya ce wadda shari'a ce umarni da ita to babu shakka alheri za ta kai ka zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'annan sai kuma malam ya ce wannan hadisi yana nuna irin yadda sahabbai suke da tsananin inkari ga duk wanda ya karo da sunna ina fata an gane to wannan tattaunawa bari mu batta tukuna mu karasa karanta sauran lafuzan hadisin sai mu dawo kanta muslim yace haddathana yahya ibn habib ibn al-harithi haddathana hammad ibn zaid an ishaq wa huwa ibn suwaid anna aba qatada haddathahu abu qatada ya bada labari da ainihin ibn suwaid qala yace kunna inda imran ibn husayn muna zaune wurin malamin mu sahabi ne imran dan husayn fi rahatin minna a cikin wasu tarin jama'a daga cikin mu mu almajiran shi وفينا بشير بن كعب daga cikin mu akwai Bushair dan Ka'ab fa haddathana Imran yawma idhin wata rana sai Imran ya karantar da mu wani hadisi qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Imran yace manzon Allah ya ce al haya'u khairun kulluhu kunya baki ɗayanta alheri ce qala aw qala al haya'u kulluhu khairun ko kuma yace kunya gaba ɗayanta alheri ne kaga ko ka ce alhaya'u khairun kulluhu ko alhaya'u kulluhu khairun taqdimi ne da ta'khiri kawai tsakanin ainihin mubtada da khabari to da ya gama faɗin wannan hadisi fa qala bushair ibn ka'ab sai bushair dan ka'ab yace inna sai dai kuma mu la najidu fi ba'd al-kutubi aw al-hikma mun samu a rubuce a cikin wasu littattafai na da da wasu ainihin hikimomi na mafaɗa na da anna minhu sakina daga cikin ainihin kunya akwai wadda take tana jan natsuwa wa waqaran lillah akwai kuma wadda take natsuwa ce ita kanta tana sanya ka girmama Allah wa minhu da'afun amma kuma daga cikin kunya akwai rauni akwai gazawa wadda in ka same ta sai ta ja maka asara kana cutuwa ma'ana yanzu kun ga a zahiri kun ga wannan lafazin shi yake nuna karo da wancan hadisin domin hadisin ya ce kunya alheri ce gaba daya sai ce amma mu kuma mun karanta wata kunya kaza ce wata kunya kaza ce wata ma rauni ce wadda za ta ja maka matsala qala mai riwayar hadisi shine qatada ko abu qatada ko ai qata ai abu qatada sai ce faghadiba imran sai imran ya fushi hatta marrata aina har sai da idanuwan shi suka yi jazir wa qala sai ya ce ala urani uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa tu'aridu fihi anya ba ni gani na ina faɗa maka manzon Allah ya ce kai kuma kana karo da ni ina ce maka manzon Allah ya ce kai kuma kana karo da magana da magana da nake faɗi qala fa'ada imran al-hadith sai imran ya sake maimaita wannan hadisi nashi qala mai riwaya abu qatada yace fa'ada bushayr shi ma bushayr sai ya sake maimaita wancan karatu nashi wanda yake daga littafan da fa imran sai imran ya fushi qala yace fa ma zunna naqulu fihi ba mu gushe ba muna cewa game da shi bushair innahu minna aba mujayd ala gafarta malam abu mujayd shine imranu din dai ai wannan ɗalibi yana daga cikin mu ɗaya daga cikin mu ne baƙo ne ba ya zo kawo rudani makarantar mu bane innahu la ba'asa bihi kuma ba laifi game da halayen shi amma shi imranu abin da yake nuna musu daban da abin da su suke fahimta su suna fahimtar ya yi fushi ne saboda kamar an yi odar shi ne zo ya kawo rikici makaranta sai suke cewa a ɗaya daga cikinmu ne kuma yana da halayen kirki shi kuma imran yana nuna game da aka ce manzon Allah ya ce ba sani ba sabo ko maganar wa ka faɗa ko waye to ba za a saurare ta ba shi abin da yake nuna musu kenan su idan haka idanuwan shi suka yi jazir yayi fushi ran shi ya ɓaci su kuma sai suna kwantar mai da hankali malam wannan faɗa ɗalibinka ne cikin mu yake shi kuma abin da yake nunawa manzon Allah ya ce kunya gaba ɗayanta alheri ce kai kuma ka ce kun karanta a wasu littattafai waɗanda suna cewa daga cikin kunya akwai wadda take kaza akwai wadda take kaza daga cikin kunya ma akwai wadda take rauni ce ba manzon Allah ya ce alheri ce gaba ɗaya ko kun fahimta jama'a idan baka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin darajar da ta dace da shi ba ba za ka fahimci kimar irin waɗannan ɗabi'un na sahabbai ba sai ka ɗauka sun cika zafi suna da tsanantawa a'a wannan asali shine moderate wannan shine hali daidai wa daida duk musulmin da ba a same shi game da haka dangane da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to ko ka ce ba shi da imani ko yana da raunin imani ko ka ce bai san manzon Allah sani na hakika ba ko kuma yayi manzon Allah sanin shanu ma'ana yana kallon hadisan ne yana kallon tarihin shi amma darajar manzon Allah ba ta zauna a ran shi ba sahabbai da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zauna a ran su sayyidina abubakar ne siddiq hira suke da baban shi abu kuhafa sai baban shi lokacin bai musulunta ba sai ya zagi manzon Allah abubakar na ɗaga hannu sai danna mai mari smart ba wani ba wani hayaniya ba wani making noise hira kawai suke sai zaki manzon Allah ba an karaba sai aka jiya dalla mai mari baban shi ne mahaifi Abubakar ne Siddiq to yanzu sai dattijo ya natsu ya san to magana tana da girma a shi ina fata an gane Abdullah dan Umar wa'azi yake ce manzon Allah ya ce ku yi aikin hajji tamattu'i sai wani ya ce amma ubanka Umar ba haka yake wa'azi yana cewa ba gashi gashi gashi gashi sai ya ce maganar manzon Allah za ka ɗauka ko magana ubana sai ya ce a maganar manzon Allah duk da haka sai da Abdullahi dan Umar ya ce tashi ka fita ka ba mu jama'a ku fahimta akwai wanda yana zaune sai ga dan baffan shi dan uwan shi kenan ya dauki tsakuwa yana basusa yana sa ta tsakanin ainihin wato yatsu guda biyu yana ɗallata haka sai ya ce kai eh manzon Allah ya ce ba kyau manzon Allah ya hana ka sa tsakuwa guda biyu tsakanin yatsa na dama da na hagu haka sai ka murza ta ka dalla ta haka sai ce saboda na ɗaya ba za ta kashe dabbar farauta ba in tsautsayi ya fada sai ka buge idan dan uwanka ka cutar da shi ta haka bari sai ce to can sai sake ganin shi ya ɗauka yana yi ya ce kai in ce maka manzon Allah ya hana amma ka ci gaba dai ya ce wallahi ba zan sake magana da kai ba har suka mutu bai magana da shi ba haka abdullahi dan umar yana da ɗa mai suna Bilal sahabbai ya ji yana zagi ya bi shi a guje ya ce in na kama ka sai na yanke harshenka aka yi ta ba shi haƙuri Abdullahi ɗan Umar ya zo yana wa'azi nan sai ga wannan yaro yana zaune zafin kai irin na yaran zamani ibn umar yana cewa manzon Allah ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci ɗakin Allah amma za su fita kasu sa turare shi kuma wannan yaro Bilal sai ya ce wallahi sai mun hana su ibn umar ya ce kai ka saurara ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana kai kuma kana cewa sai kun hana su sai ce yo ai sun canza ai sun kaza ice a'a aqulu laka qala rasulullah ina ce maka manzon Allah ya ce yanzu maganar zafin kai zafin addini dimin kai fahimtar ka ka aje ta manzon Allah ya ce shine zaman lafiya kai shuru ba magana ba comment sai sake cewa wallahi inna lamanna'uhunna mu wallahi sai mun hana su riwayar imamu ahmad ta wannan hadisi ta ce sai da ya tsine mishi albarka tsinuwa uku ya mai zagi zagin da ba a taɓa jin yawo wani ba sannan ya ce har ya mutu ba zai magana da shi ba har suka mutu bai sake magana da shi ba ɗan shi ne na cikin shi bilal ku kiyaye jama'a don a waɗannan zamanin musamman mun samu kan ma irin wannan musibar sai a jawo hadisi a ce manzon Allah ya ce sai a ce shugaban kungiya ya ce kaza shehin dariƙa ya ce kaza to ai limamu masallacin mu ya ce kaza sai a ce a'a ka bar shugaban kungiya ka bar shehin dariƙa ka bar shugaban mazhaba bari an ce manzon Allah ya ce eh to kai shi kai shi sai ya ce a'a shi wani ya ce don aka dankara magana ko ta iri sai sai sai an zagi kungiyar su an zagi dariƙa ku an zagi kaza wai shi a lokacin baya duba ana cewa manzon Allah ya ce ne in aka ce manzon Allah ya ce shiru ake yi in baka fahimta ba ka nemi bayani in ka fahimta abin ya fi karfin imanin ka sai ka danna kanka ka danna kanka miliyan nawa ake faɗi a rediyo wani lokacin kakuleta ya kasa lissafi kwakwalwarka ta kasa ɗauka amma ba ka cewa ƙarya ne sai kai shiru to so ake a matsayinka na muminin aka ce maka manzan Allah ya ce kawai ka haƙura duk wata fahimta duk wata fatawa duk wani shehi duk wani karar al'a'ala daga kungiya national headquarter duka ka watsar aikin banza ne na manzan Allah shine daidai to mutane sai an yi tarbiyyar su shi yasa yana daga cikin hikima a karanta wa mutane tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mishi sani sani ba sanin yan maulidi ba sani sani na hakika waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajojin shi menene matsayin shi kana jin hadisi daga cikin hadisan da ba karanta anan in ka yarda shi manzon Allah ne sannan ka ɗanɗani zaƙin imani a wannan al'umma babu wani manzo hatta annabi isa da zai zo ƙarshen duniya ba zai zo a matsayin ɗan aiki ba ne zai zo a matsayin cikin al'umma annabi muhammad ne zai yi hidima ne ta yada addinin musuluncin da annabi muhammad ya zo da shi ba wai saƙon da ya zo da shi ba injila zai ɗauka ya wa'azi ba saboda haka hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi mishi kishiya da wata magana ko ta wane ne ku kiyaye shi yasa lokacin da aka je yakin Uhud sai sayyidina Umar ya zo da attaura ya tsinci attaura sai ya zo yana karantawa a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi hankalin shi ya tashi fuskar shi ta sauya ya murtike fuska a Umar bai lura ba ya dukufa kawai yana ta jan bakin attaura yana karantawa sai da Abubakar ya bugi hannun shi yake sakilat kasawa kai kai can ka kaya asara kana karanta wani littafi gaban shi ran shi ya ɓaci kai baka lura ba sayyidina umar ya tuba tukuna so da aka jama'ar musulmi in aka ce manzon Allah ya ce to ba mazhaba ba kungiya ba ɗariƙa ba fatawar shehul islam ba fatawar shehin kowa yanzu ana kiran kowa ne ya zo ya bi shari'a wa in tuti'uhu tahtad wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin kawai shine zaman lafiya amma in ba manzon Allah da yace ba imamu maliku yace kai ma sai ka ce imamu wane ya ce idan aka ce shugaban kungiya ce kai ma sai ka faɗi shugaban kungiyar ku aka ce shugaban ɗariƙa kaza ya ce kai ma sai kawo domin shugaban kungiyar kowa da na ɗariƙar kowa da na mazhabin kowa ɗaya ne gaba ɗaya a wurin masu su ne kawai yake da bambanci amma duk wanda yake kungiya in dai da sunan musulunci ce duk wanda yake ɗariƙa in dai da sunan musulunci ce duk wanda yake mazhaba in dai da sunan musulunci ce to ya yarda manzon Allah yana sama da shehin shi da shugaban kungiyar shi saboda haka ku kiyaye gwagwarmayar da mu muke shine a dawo da bin mazhabi na farko wanne ne mazhabin farko shine abin da manzo Allah ya faɗi shine ra'ayin kowa to in aka laluba a lokacin ba wata fatawa to babu laifi sai a ce ɗauki fatawar imamu maliki ɗauki fatawar imamu shafi'i ɗauki tawa ne ɗauki tawa ne amma manzon Allah yana da ta cewa a wannan wurin to kai ka haƙura da maganarka kowa ya haƙura da tashi kawai shi ne abin da yake zaman lafiya na haka wannan sahabin imranu dan hussein abin da ya kai shi ga fushi shine ya ce manzon Allah ya ce shi kuma wannan yaro ya ce kaza yace a a ni ina ja maka hadisin manzon Allah ne yanzu ba maganar tsohon alkawari ya ce sabon alkawari sufu ibrahim wa musa at-taura injila zabura duka waɗannan ka aje su kai shiru manzon Allah ya ce kawai abi shi kuma yana ƙara jan wannan bakin shi yasa shi wannan sahabi ya dauki zafi shine malam yace wa min ha ma kana alaihi sahaba min shiddati al-inkari ala man araba sunna bi ghayriha duk wanda ya dauki wani abu da ba sunna ba ya karo da sunna to ba a kwashewa lafiya da sahabbai ayyan kana nau'uhu kowane irin nau'i ne ko sahabi ne shi ko kutubi ne ko gausi ne ko shekul islam kowaye in ya karo da sunna ba sa saurara mishi wa haka za yambazi an yakuna muslim haka fa dukkan musulmi ya kamata ya zama shadidal ghaira alaiha ya zama yana da matsayin ki yana da matsanancin kishi akan ita sunna fa yu'adi kulla man yu'ariduha bi ra'ayin ra'ahu yayi gaba ya kulla kiyayya da duk wanda yake karo da wani ra'ayi ya dauki wani ra'ayi ya karo da sunna aw mazhabin ko da wata mazhaba kalladahu wadda yake binta fa inna sunna hakima ala kulli ra'ayin wa mazhabin sunna annabi ita ce take hukunci na ƙarshe akan duk wani ra'ayi da wani mazhabi ibnu abbasin da yace ku yi tamattu'i suka ce amma abubakar da umar ba tamattu'i suka ce ai ba me yace cewa za a yi kwaran kwatsa cewa yushku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama yace jama'a kwaran kwatsa za ta zubo muku daga sama duwatsu za su zubo muku daga sama aqulu lakum qala Allah qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ina ce muku manzon Allah ya ce kuna cewa Abu Bakar da Umar sun ce na'am idan aka ce manzon Allah ya ce jama'a to da duk wata fatawa da Abu Bakar da Umar suka yi ya aji amma mutane saboda rashin adalci sai a aje annabi gefe guda sai a ce kun ji ya zagi abubakar kun ji umar din ma ya ce ka ba kun ji ya ce imam malik ma bai iya ba kun ji ya ce su abubakar kuma duk ba malamai bane a'a sai a ce ka kauce wa point of discussion ba akan haka ake magana ba ana ce maka ne manzon Allah ya ce kai kuma sai ka kawo magana wani to a lokacin wannan magana bata dace a bata daraja ba ku kiyaye ku rinka fahimtar waɗannan abubuwan manzan Allah ya ce to amma an cutar da mutanen ƙasashenmu ne tsawon lokaci waɗannan littattafai gaba ɗaya duk malamin da ka samu a ƙasar hausa za ka same shi yana da su amma ba sa karanta mutane su me dalilin su sai a ce wai sun yi girma a girma e da su da ƙur'ani wanne fi ƙur'ani ya fito suna karantar da mutane ƙur'ani ko ba su karantarwa suna karantarwa ashe in girma ne yasa ba a karantar da Bukhari da Muslim me yasa ake karantar da Qur'ani ƙasa yake da su tawili ne kawai na kar a zo a karanto abin da zai zo ya saba abin da ake a kai ku fahimta sun riga sun gina mutane a wasu ƙarerayi to suna tsoron in suka zo suna karanta waɗannan tafan waɗannan tafan za su rinka warware ƙarerayin da tatsuniyoyin da suke gina mutane sai aka sai su bar mutane ana nan tafiya ta tafiya sai suka yi littafan su shehu wannan jafa'i littafan su shehu usman su ne littafan da suke magana akan kasan nan kai tsaye me yasa ba a karantar da su saboda aka zo ana karantar da su za su rinka ruguza abin da kuma ake ɗora mutane a kai na ƙarya yau da safe a karatun ahkamul jana'iz nake gaya muku sarkin zazzau shehu kwasau ya rubuta littafai da yawa wanda ne muku alkawari zan ɗauko muku kwaya ɗaya da rubutun hannun shi ba wai rubutun inji ba da rubutun hannun shi zan ɗauko wata ran karanta za ku ji waɗanda za su ce an zage su a garin nan me yasa ina malaman ƙasar zazzau me yasa suka danna waɗannan littafan ka fito da littafin da sarki mai martaba na garin ya rubuta a matsayin shi na malami alkali mai wa'azi sarki mai martaba ta ɗaya limamin juma'a limamin idi ya rubuta a garin ka karanta a garin mana to amma in aka zo ana karantawa wane zai ce to abin ya zama habaici wasu wane za su ce da mu ake amma sarkin zai zaune ya rubuta shehu kwasau ba wani bane ya rubuta shi ya rubuta da rubutun hannun shi yana nan duk wani malami da zazzagin kaje za ka samu suna da su amma sun ɓoye saboda me in an bayyana zai ja matsala sai a ce to a zauna yadda kowa danne kuma ku zanne ku wuce ko kun fahimta jama'a a wani dan sarki babban sarki a nan kasar ya gaya mun yace malam ku daina wahalar da kanku ku je ku ci gaba da karantar da matasan nan su fahimci addini yace iyayenmu sun fahimci kuma sun san duk abin da kuke karantarwa nace ban gane ba yace wallahi duk manufar ku sun sani amma ba za su bi bane ya ce shi yasa suka ɗauko malaman da suka san cewa za su rinka tafiya tare da su suke tafiya tare da su su sun rufe su suna kallon su a matsayin waɗannan ba sa son gaskiya su malaman haka suke kallon sarakunan don haka da mu gaya musu abin da suke so mu zauna da su lafiya ya ce amma su kuma iyayenmu sarakunan suna kallon waɗannan malaman sun san maƙaryata ne na ce ranka ya daɗe kai kake faɗin haka ya ce wallahi ya ce a ya ce ba gidan nan aka haifi nan na girma gidanmu ne ya ce mun san matsayinsu ina mamakin irin waɗannan abubuwa ɗan sarki ne guda abin da ya faɗa kenan ya ce wallahi ku daina ya ce ba sa nufin gyara ba kuma za su karɓa ba don haka ku je ku ci gaba da karantar da matasa daga haka kawai a fahimci addini ya ce amma in dai waɗannan ne da su da malamansu ya ce ba za su gyara ba saboda kana ce wa mutum ga kofa yana can yana son ya haura windo kana ce mai ga kofa ya riga ya san kofar ya yanke shawarar ta windo zai bi kaga ba ka ta wahala ne in za ka wuce ka wuce ka fita ka tafi ta ka tafi shi ba zai bi ta nan ba ko kun fahimta jama'a to shi yasa kullum su kuma matasa muke cewa step number one na gyara step number one na samar da revolution shine ilimi idan ba ka da ilimi ba abin da za ka tsinana da zafin kai da ɗumin kirji gaba ɗaya hayaniya ce kowa in ya tada nashi to wasu sai su manta da kansu amma ilimi za ku tashi ku yi a nan ne baiwar Allah take bayyana akan ‘ya'yan Adam wa allama Adam al'asma'a kullaha to duk ɗan Adam da yake so ya gagara ya yi gyara ya kawo canji to ya yi ilimi to da haka zai iya revolution amma wallahi jahilci ba kan gidanmu ba ne annabi adamu ilimi ya gadon mana to duk wanda ya kauce wannan hanyar zai ƙara wahala ne kuma ba zai cimma nasarar komai ba allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka kunji malam yake cewa a ƙarƙashin haka sai a kiyaye kama kala azza wa jalla kamar yadda allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah maɗaukakin sarki ya rantse da kanshi ya ce na rantse da girman Ubangiji mutane ba su da imani har sai sun sanya ka mai hukunci a cikin abin da ya shiga tsakaninsu za mu zo mu karanta hadisin da ya kawo saukar wannan aya gona ce mutane biyu suke noman rani noman lambu da kogi suna ɗibo ruwa da jigo suna zubawa duk shekara wannan in ya shayar da tashi na bakin kogi sai kuma sai ya saki ruwa wancan da ke sama sai ya sha da wata shekara ta zo sai shi wancan na sama ya ce wannan na bakin kogi ya doɗe gonar shi shi ruwa ya fara gangara mishi tukuna sai shi wannan ya ce a wani ai duk shekara mun saba ni da ke bakin kogi ni nake fara shayarwa sannan in saki ruwa ya je gare ka ka bari mu ci gaba haka sai ya ce a shi ba na so yake ai sauyi sai rikici sai suka kai wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka kai sai annabi ya ce ya kuke yi sai suka ce dama ga yadda muke sai manzo Allah ya ce to na hukunta ku je ku ci gaba da yadda kuka saba sai shi wancan ya ce wa annabi an kana ibn ammika wato ka goyi bayan shi tunda shi dan babbanka ne dan uwanka ne shine Allah ya ji zafin wannan magana ya ce jama'a ku tsaya kowa ya tsaya yace fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka mutane kaf ba su da imani har sai sun kawo maka hukunci game da duk abin da ya shiga tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim mimma qadaita sannan ba za su ji zafin ha? harajan harajan sannan ba za su ji wani kaikayi game da hukuncin da kai ba sannan wa yusallimu taslima su sallama cikakkiyar sallamawa jama'a kun ji matsayin manzon Allah a wurin Allah madaukakin sarki idan wane ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza shikenan magana wane tuni sai ai wurgi da ita to abin da mutane ba su fahimta ban aka ce ai wurgi da ita sai su ce magana wane din sai a ce eh amma ba a ce ai wurgi da shi wane ba wannan maganar da wai ne a jefar da ita a'a to sai ya ce to ai shi yana ga in aka jefar da maganar an wulakantar da mai maganar sai a ce na'am ka yarda da haka sai a ce eh me kake tsammanin aka jefar da maganar manzan Allah shi ma an wulakantar da shi kenan a fahimta ka kayar da eh sai a ce mishi to yanzu da a wulakantar da manzan Allah da a wulakantar da shehinka wanne fi sauki mutanen san da suke maganar ne jama'a ba sa cikin taitayin su fa hankalin su na bacewa ne in ba haka ban ka natsu kana ganin cewa in an jefar da maganar wani an wulaƙantar da shi shi ma manzon Allah an jefar da shi an wulaƙantar da shi duk duniyan nan ya fi sauƙi ka wulaƙanta suka mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce ta 65 cikin suratul ahzab Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai halatta wa duk wani mu'mini namiji ko mace ba idan Allah da manzon shi suka zan suna da wani hukunci game da wani al'amari wani mumini kuma ya zama yana da wani zaɓi na kanshi naka ce Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza sai bi kawai wannan ita ce aya ta 36 cikin suratul ahzab wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina ya tabbata manzon Allah ya ce ɗayanku ba shi da imani har sai ya fi so na fiye da uban shi fiye da ɗan shi sai ya fi so na fiye da jama'a baki ɗaya wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi sa'an nan kuma har wa yau ya zo cikin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi kwaɓa shigen wannan da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sai ce huwa mutakallamun fi sihatihi lakin yashhadu lahu alladhi qablahu duk da malamai sun tattauna game da ingancin shi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi dayan ku ba shi da imani har sai ya zama son zuciyar shi yana biye da abin da nazo da shi hadisin da ya gabata zai karfafi wannan hadisin dan haka jama'a musulmi kun ji irin yadda sahabbai suka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zuciyarsu ta haske rayuwarsu ta albarka Allahu akbar babban malami ibn al-qayyim yace idza tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu salamun min ar-rahmani fi kulli sa'atin wa rawhun wa rayhanun wa fadlun wa an'umu على الصحب والإخوان والولد والأولى دعاهم بإحسان فجاءوا وأنعموا ya musu salati su sahabbai ya girmama su ya ce saboda su ‘yan halal ne yaran manzan Bilal aure ya je nema a ƙasar Sham sai suka yi shakka to kai mu baka ya ba mu san ka ba waye tsaya maka kai abokin waye yaya aka faɗi maganganu wanda in ka je nema aure sai an faɗa yace to ni ba wani bane sunana Bilal ibn Rabah amma abokina wanda ya fi kowa sani na nima na fi kowa sanin shi yana madina aka ce waye ce sunan shi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ya taho madina suka taho madina iyayena aka zo aka bincika ana zuwa sai ga wata daraja ta bilal wadda da ba a ma san da ita ba ta fito manzo Allah yana cewa bilal ya je neman yar ku suka ce eh me yasa ba za ku ba dan aljanna ya ba ka ji ma'aunin ke dan ada ina gane kai dan aljanna ne za a baka ma yanzu dai kai kokari a gane kana da kuɗi amma a da ma'aunin ke nan gane kai mutumin kirki ne a da kai mutumin kirki ne ana sa ran kaza to shikenan amma yanzu duk yadda zaka bayyana ustazu ne kai kana da imani eh to kai kokari a fahimci kana da kuɗi na fata an gane قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين fi rahatin ko ai mun karanta wannan din shi ne karanta na'am eh shi ne da muka karanta sai muka zo muna muka dawo sharhin shi ko eh khairan قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير ابن ابن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث حماد بن زيد إمام مسلم يا فتكاوى أن حديث منه أما تهنير بضم لمن شبال إسحاق أن إبراهيم إسحاق أن الراوية أبو محمد المروزي الله مدوكين سلكي غافر تامشي ya kawo shi da cikakkiyar hanya sai ya ce kamar dai wancan hadisin hamadu dan zaid wanda muka gama karantawa bayan wannan sai ce babu jami'i awsafil islam ana ku me yace haka yake na'am babin da ke bayanin matattarar siffofin musulunci a cikin wannan babi za a yi maka abin da bahaushe ke kira ƙarshen tuka tuka tik ga siffar da da zara an samu mutum da ita to ya haɗa duk abin da ake nema na musulunci قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حول السند وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حول السند وحدثنا أبو كريبة وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي نيتي قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله قل لي في الإسلام قولا فقام وتمدنا جمد مسلمتي لا أسأل عنه أحدا بعدك wadda bayan kai da zan sake tambayar wani ba kai min fatawa kai min jawabi kai min fassara game da addinin musulunci gamsasshiyar fassara da fatawa daga baya da zan sake tambayar wani ba wa fi hadisi abi usama amma a cikin riwayar hadisin abu usama abin da yasa ban tsaya na fayyace mana hanyoyin riwayoyin bane a baya can imamu muslim da farko ya nuna ya samu wannan hadisin ne ta hanyoyi daban-daban to a cikin riwayar shi ainihin abu usama ya ce ghairaka ma'ana la as'alu ahadan ba ahadan ghairaka bayan kai wato in ba kai ba to ba zan sake tambayar wani ba qala sai annabi ya ce kul amantu billahi ka ce nayi imani da Allah fastaqim sannan sai ka tsaya eh na ku ya zo da sun mastaqim malam yayi isharar wannan a cikin sharhi zan zan tattauna mana insha Allah قل آمنت بالله فاستقم كتي ناي إيماني دا الله فاستقم sai ka tsayu a cikin wannan nuska wadda a nan cikin sharhi malam da ya zo ya tattauna dama yake cewa a cikin wata nuska sai yake cewa gashe cewa fi ba'dun nusakh sun mastaqim an gane wato ka faɗi cewa ka yarda da Allah sannan ka tsayu akan haka to kun ga wannan kalmar na yadda da Allah kuma ka tsayu akan haka ko to ta tattaro duk abin da ake nema akan musulunci istiqama ke ita ce ka tsayu akan addini daram dam ba abin da zai kada ka duk wata guguwa in ta tashi ta addini ko siyasa ko tattali duk abin da zai faru ya zama sara da sassaka da bahaushe ya ce baya hana gamji toho amma ma damar kana musulunci wata guguwa ta taso ta girgiza ka kana musulunci guguwar talauci ta tashi guguwar kaza duk wata guguwa ta tashi sai ta kada ka yana nuna baka cika cika ta siffofin musulunci na gaske ba amma an ka cika duk wata hayaniya ta zo ba za ta girgiza ka sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda a zamanin shi yayi fama da fitina iri iri a cikin almajiran shi ne wasu suka yanki suka ce ya zama kafiri kuma jinin shi ya halatta su ne khawarij amma ali bai girgiza ba sai ya samu wani cikin abokan shi kuma almajiran shi ibnu abbas yace ka je ka zauna da su ka tattauna ka fahimtar da su ana nan a cikin wannan tafiyar ana nan har yaƙi ya ɓarke tsakanin shi da su amma sayyidina ali in ya tashi da daddare aka ce sai ka ji yana cewa ya duniya gurri gairi duniya ki ruɗu wani ki kaɗa wani ba ni ba ina nan yadda nake shi yasa aka ce yana matashi kan shi ya rufe da furfura gemun shi ya rufe da furfura ba don kun ga saboda tsananin fitintunu ya yi fama da fitintunu iri-iri amma bai girgiza ba to kar ka sake ya zama wata fitina kai ma za ta zo ta girgiza ka yawanci za ka ga Allah ya kiyaye ire-iren fitintunu da ke faruwa na zamani na siyasa na jin daɗin rayuwa na tattali na addini na wani tashin tashina sai ka ga suna ta canza mutanen da kake ganin cewa kamar suna da addini kamata ya duk abin da ya zo ka natsu ka ga ina ne wannan abin ya sa alƙibla shi ne musulunci ko kuwa wani abu ne aka aro shi da sunan musulunci sai ka batta guguwa ce ta tashi ta faɗi kawai shi ke to shi yasa aka siffanta da cewa wanda ya samu irin wannan ko to ya tattaro duk siffofin musulunci baki da wannan hadisi na ainihin sahabi sufyan dan abdullahi yana ɗaya daga cikin hadisan da bukhari kadai ya rawaito muslim bai rawaito su ba ai muslim kadai ya rawaito bukhari bai rawaito ba afwan sannan turmizi da nasa'i da ibnu maja da ahmad duk sun fitar da shi al-imam darimi da al-imam abu mu'aymin sun fitar da wannan hadisi al-imam ibnu hibban da al-imam tabarani sun ruwaito wannan ainihin hadisi wannan hadisi jama'a hadisi ne sahihi babu shakka dangane da inganci na wannan hadisi ko misqala zarratin kuma hadisin ya zo ne don ya ƙara fassarar wasu ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani ku ji daga cikinsu inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika waɗanda suka ce Allah ne ubangijin mu sannan suka tsayu a haka har suka mutu har kiyama ta tashi don aka zo tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku su rinka sauka suna kwantar musu da hankali suna cewa Allah ta khafu wala ta hasabu kar ku ji tsoro kar ku zama cikin razana kar ku zama cikin tashin hankali wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu sannan ane muku albishir da aljannar da aka yi muku alkawari wannan ita ce aya ta 30 cikin suratul fusilat sannan sai kuma can gaba in ka ƙara ƙasa zaka ga suratul ahqaf ayoyin ta su kuma suna cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu suka tsayu akan haka ba su da tsoro ba su da fargaba ba su da bakin ciki wato in kai imani da Allah kana da confidence a cikin rayuwa ba abin da ke girgiza ka so duk abin da yake saka mutane a cikin rudani da gigicewa ashe rashin Allah ne a zuciyarsu amma kuma za ka ga suna faɗan suna da Allah sun yarda da Allah amma bai shiga zuci ba amma in shiga zuci ba abin da zai same su mun kawo muku tarihin wani musulmi baturan ingila ne 1984 ko 83 ɗan shi ne ba lafiya yana fama da cuta an kasa gane kanta an yi duk abin da za a yi sai suka ce suna son su huta game da wannan yaro don haka an gama kawo shi babban asibiti to in aka ce kuma daga nan to ina ba wani wuri sai suka ce uban ya sa hannu za su yi wa ɗan wani aiki wanda daga aikin zai tashi amma ta yi kuma ya mutu da ya zo sa hannun nan ne yake sai ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil na yadda da Allah Allah ya wadace ni kuma madalla da wakilcin Allah sai ya sa hannu allura ce ta guba poison suka yi nufin za su yi wa ɗan ya mutu suna sokawa yaro bayan yan dakikoki sai yaro ya bude ido shikenan sai warke sai suka fara mamaki a aka kira uban yaro kai wani ka faɗa lokacin da zaka sa hannu yace a ba wani abu ne ga abin da yace suka ce a ba wani abu da kai suka ce to a lokacin da suka gaya mai gaskiyar lamari fa allura ce ta guda sun gaji da yaron sun so su hallaka shi ne kawai to kaga sidqul yaqin idan kana da yaqini kana da imani kalmar ka sai ta girgiza dutse amma ba ka da yaqini ko kai ba za ta girgiza ba balle dutse saboda haka ku kiyaye jama'a Allah ya shiga zuciyarka ya zauna to duk abin da ya zo ba zai kaɗa ka ba amma yanzu kuka dubi matan nan da muka karanta tarihin su wannan mata ta zo ɗanta ya rasu ta tsuguna jikin kabari tana kuka har manzon Allah ya ce mata baiwa Allah ki haƙuri ta ce ta fuka bani wuri kaga ma'ana zafin mutuwa ya sa ta ruɗu wannan kuma zafin mutuwar ɗanta ya sa wai tana ganin duk duniya ma ya kamata ma a yi zaman makoki ta zo ta ga bishiya ta yi koriya shar sai tana cewa a ya shajarar kaburi مالك مورقا كأنك لم تحزن على موت طريفي har ta ce darbejiya yaya ke kika yi goriya shar kuma ke ba kya bakin cikin tarif ya mutu ne fatan la yuhibbu mala illa min at-tuqa wala alhamda illa an qan wasiyufi tace saurayi ne baya son dukiya sai ta halal baya cin kudin haram sannan bai so a yabe shi sai in yayi jarumta irin wannan ya mutu kuma ga kikin yi koriya shar kaga saboda wai bakin ciki mutuwar ɗanta hankalinta ya bare tana da har bishiya ma ya kamata ta bushe duk wannan ba'ful yaqin ne in kana da rauni shine in abubuwa suka same ka sai ga mutum yana ta birgima yana ta majina yana ta harjaji amma in kai yaqini da Allah ka san duk wanda yake duniyar nan akwai ranar mutuwar shi duk wani abu wata rana akwai ranar da zai zo ƙarshe don haka duk abin da ya same ka a matsayinka na mumini sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha shikenan shikenan amma a zuwa ce ɗanka ya rasu mai gida motar ka ta fada gada jaba ta kone kwastam sun kwata kayanka an kona shikenan kuma sai ka san kare akan dadduma daga nan shikenan sai a ce ai shikenan kuma ranka daɗe ya mutu eh shikenan rai ya ƙare kenan ba wani ya daɗe na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a ku yi kokari Allah ya zauna a zuciyar ku yadda duk abin da ya same ka zaka koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka a cikin wani wasu ayoyi bari ku ji wata doka ce Allah ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqaw ka tsayu akan hanya kamar yadda aka umarce ka da kai da duk wanda ya tuba ya bi addinin ka kar ku kauce daga hanyar Allah innahu bima ta'maluna khabir Allah zai bada labarin duk abin da kuke ciki Allahu akbar wannan ayar lokacin da ta sauka cikin suratu hud ce da ita da ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahu Allah yace dan haka kai da'awa ka kira mutane zuwa ga addini ka ilmantar da mutane game da addini ka tsayu akan hanya kamar yadda Allah ya umarce ka kar ka sake ka biyo wa son zuciyarsu cikin suratu shura kenan ko lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka sai da manzon Allah ya ce shayyabat ni hudun wa akhwatuha yace suratu hud da ita da danginta sun sanya ni furfura ta fito mini saboda furfura na zuwa saboda tsufa to furfura na zuwa saboda damuwa shi yasa kaji Allah yake cewa yawman yaj'alul wuldana shiba rana alkiyama za a ga yara ƙanana da furfura me yasa saboda damuwa da rudani to annabi abin da yake bayyanawa a ƙarƙashin wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi saukar waɗannan ayoyi a cikin suratu Hud yace sai da suka sanya mishi furfura saboda abin da Allah yake cewa ka tsayu kamar yadda aka umarce ka anan ba a kawo cewa mastata'ata ba kamar yadda ake so ka yi malami ne rubuta jarabawa sai ce maka sai ka ci 100% in ka faɗi point ɗaya zai soke jarabawar kaga ai ko da ka kalli question paper ɗin sai ga akwai tashin hankali ko da ka ga ka iya saboda kuskure na iya faruwa abinda Allah ya nemi annabi shine ya tsayu akan hanya ɗari bisa ɗari kai ya kauce to wannan ayoyi na istiqama jama'a abin da ake nema kowane musulmi ya yi kenan ba annabi kaɗai ba don haka kaji Allah ya ce wa man taba ma'aka wanda biya tube bi addinin ka shi ma abin da ake nema yake saboda haka malam yake cewa fa aslul istiqama istiqamatul qalbi ala tauhidi asalin tsayuwa jama'a ita ce zuciya ta tsayu akan tauhidi abin da ake nema kenan zuciyarka ta tsayu Allah kadai duk abin da ya same ka kace Allah yasa mu kuna son ku ga irin wannan istiqama a aikace ko ku karanta qur'ani ku karanta suratu yusufa zaka ga dattijon arziki annabin Allah annabi yaqub ya shiga fitina ya shiga bala'i ya shiga musibu iri iri musiba a cikin gidan shi ba a waje ba ƴaƴan shi ba ƴaƴan makwabta ba suka saka shi cikin damuwa da tashin hankali amma duk abin da aka yi sai ka ji ya koma ga Allah ya bani ya zahabu fatahassasu min yusufa da suka dawo suka ce yusufu kyarkeci ya cinye shi suka zo da riga da jini kwana biyu kuma suka sake zuwa bunyaminu ma ya bata yana can ya yi sata an rike shi to ina wani dan uwan iya ma yana can sarki ya ce ba zai to ai suka duk hayaniyar da suka yi ya ce to ku tafi dai ku nemo min yusuf ku nemo dan uwan shi sai ce wala ta yi asumin rauhillah kar ku fidda rai game da rahama Allah innahu la ya yi asumin rauhillah illa alqawmul kafirun kafirai fasikai azzalumai miyagun mutane su ne suke fidda tsammani game da rahama Allah duk abin da suka zo suka ce sai ce ku koma ga Allah innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu shi ku yi hakuri abin da kuka gaya min na san ba haka bane kuka kuma ba ku nake kuka ba Allah nake kuka haka ake so duk abin da ya same ka ka san Allah zai jarabce ka game da iyayenka dubi annabin Allah Ibrahim jarabawar shi ta zo ne ta hanyar uban shi Allah zai jarabce ka game da ƴaƴanka dubi annabin Allah Yaqub Allah zai jarabce ka game da ƴan uwanka dubi annabin Allah Yusuf Allah zai jarabce ka game da matarka dubi annabin Allah Lut dubi annabin Allah Nuh Allah madaukakin sarki zai jarabce ka ta yadda ya so annabi ayyuba da Allah ya tashi jarabta shi sai jarabce shi game da jikin shi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mai cuta shekara goma sha bakwai baya iya kataɓus mata duk suka watse kowa ya kan shi jama'a gari suka mishi jafa'i amma sai koma ga Allah duk waɗannan abubuwan muna faɗi ne saboda gobe zai iya samu na zai iya samun ka zai iya samun ki zai iya samun kowa domin a lokacin ne irin wannan karatun aikin shi zai bayyana sai ka mai da al'amari ga Allah saboda duk ɗan adam musulmi ko to yana zaman jiran jarabawa ne akwai ranar jarabawa za ta zo kuma Allah ba zai shawara da kai ba ya ce to wacce za a ɗora maka kuma Allah ya tashi ba zai kawo maka objectives ba ya ce cikin guda goma zaɓi guda ɗaya zai dubi wadda zai danno maka ne shi Allah ya san ba za ta iya cin imaninka ba kuma ya san ba za ta iya hallaka ka ba amma raunin zuciyarka da raunin imaninka shi zai iya sa musibar ta hallaka ka shi yasa ku je ku karanta littafin abdubbin nabawi a inda ibn al-qayyim ya fassara harrin musiba zafin masifa in ta zo ya fassara ayar allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un wannan ayar ibn al-qayyim ya fassara a iya kashin gaskiya ban taba sanin malamin tafsiri da ya mata fassara irin ibn al-qayyim ka je ka karanta a cikin tibbin nabawi in kana da zabi ma'ad duk ne ka je karanta za ka ga idda ya ɗauki ya fassara game da musiba Allah bai taɓa saukarwa da bawa musiba don ya hallaka shi ya ga bayan shi ba amma in bawa ya zama rago game da imani shine sai musibar ta zo sai ta hallaka shi to a kenan ga annabawa kaga duk Allah ya jarabce su a nan muke karanta irin yadda annabi ya fama da mutanen makka dangin shi ne su zaga su daka su yi kaza su yi kaza jarabawa ce kowa da yadda Allah zai mishi Allah madaukakin sarki ya taimaka Imam Muslim ya ce babu bayani tafaduli ahli al-islam fihi wa ayyu umurihi afdal haka yake ana ko babin da ke bayani akan fifikon da ke tsakanin musulmi game da musulunci wato musuluncin wani wani ya fi ƙarfin musulunci fiye da wani wa ayyu umurihi afdal daga cikin al'amuran musulunci kuma wanne ne ya fi falala abin da wannan hadisin yake so ya bayyana mana shine ma'ana a tsakankanin musulmi ana iya samun wani musulmin ya fi wani ƙarfin imani saboda mai saboda kula da musulunci to sannan ayyuka na musulunci da suka shafi sadaka zama da makwabta lafiya kyautata wa abokan zama baiwa masu haƙoƙi haƙoƙi waɗanne ayyuka ne suka fi falala shi ne ya ta'abiri da wa ayyu umurihi afdal daga cikin al'amuran musulunci waɗanne suka fi falala قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول السند وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص صحابي نيتي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ayyul islami khair daga cikin musulunci wanne yafi alheri me yake nufi daga cikin ayyukan musulunci wanne ya fi alheri ba ana nufin musulunci daban-daban ba ne amma ayyukan musulunci misali da ka dafa abinci ko ka sai abinci ka raba wa talakawa da ka kai malamai su je su yi aikin hajji ko su yi umara da ka je ka biya kuɗin asibiti na talakawa da ka bi ka rinka cike makabarta da ta ɓune kun ga duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi ko to irinsu ne ake so a gane mufabala wanne ne ya fi kala sai annabi ya ce tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba daga cikin ayyukan musulunci kun ji waɗannan sun fi ko waɗanne ka ciyar da mutane abinci baƙinka ne talakawanka ne almajiran gari ne mutanen gari ne a dabbobi ne duk wanda ka san yana da bukatar abinci ɗauki abinci ka bashi shine ya fi kowane aiki sannan kuma wanda duk ka haɗu da shi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a matsayin wane ka san shi abokinka ne kaninka ne ɗan uwanka ne to wani kuma baka ma san shi ba baka taba ganin shi ba baka san daga ina yake ba baka san aqidar shi baka san addinin shi ba shi ma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an fahimta jama'a inna ma wannan hadisin kadai akwai hadisi da ya kaidin shi da yake cewa la tabda ul yahuda wala nasara bis salam in aka haɗu da kirista ka san wannan kirista ne ko ba yahude ne to ba za ka fara mishi sallama ba amma abin da ake cewa a nan a yanzu wane ka san shi musulmi ne kana haɗuwa da shi to ka riga shi domin ka'idar ita ce wanda ya fara yin sallama ya fi daraja fiye da wanda ya amsa ka riga shi ka ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu kaga ka san shi to sai zama wane kuma baka san shi ba haka siddan kawai hanya ta zo haɗa ku shi ma ka ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu saboda ibn mas'udin yana cewa na daga cikin alamomin tashin alkiyama assalamu alal ma'arifa ita ce ka ce ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani to alama ce ta tashin alkiyama saboda kun ji annabi yana cewa ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sa'an nan sai ciyar da abinci ciyar da abinci na daga cikin ayyukan alkhairi musamman jama'a a irin wannan hali da muka samu kanmu to sai dai malamai suka ce wace hikima ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ciyar da abinci malamai sun tattauna maganganu da yawa a kan wannan hadisi saboda aka ce abinci kalmar abinci yana ɗaukar ruwa yana ɗaukar abincin yana ɗaukar sauran kayayyakin bukatu saboda haka wane ya zo abinci yake so sai ka ɗiba ka bashi wane yana son ruwa sai ka ɗiba ka bashi ko kun fahimta jama'a musamman ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afdalu sadaqa sadaqar da tafi kowace falala shurbatu ma ka ɗauki makwarwar ruwa guda ka ba mutum ma'ana ka ɗibi ruwa ka bashi ya sha ina kuma ka bashi ya ɗiba a bokiti ina ya zo cika jarkoki shi yasa ba a ce mutanen mu sun san irin waɗannan alherai jama'a za su rinka so abinci suna rabawa talakawa anguwannin da suke fama da rashin ruwa za ku je ku yi ta haƙa musu rijiya nawa ake haƙa rijiyar bohol naira dubu ɗari uku dubu ɗari biyar kana da kuɗi sai ka je ka ɗiba sai a haƙa musu ka kawo janareta ka aje musu bayan lokaci a je a gyara musu saboda ladanka ya gudana a a gidanka ne sai ka jawo sai ka ce jama'a ku zo ku rinka ɗiba duk wannan yana daga cikin ka ciyar da abinci an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya siffanta mutanen kirki da ire-iren waɗannan ɗabi'u a inda yake cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci a bisa suna son abinci to kaga qur'ani ya ƙara fito mana da harkar abincin kuma ba ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa ba ba wanda dama zubarwa za a yi ba a'a abincin gidanka idan tiya ɗaya ne yake sai ka ce wa matarka a rinka sa tiya ɗaya da kwata in kana da hali ka ce a rinka yin tiya biyu saboda sauran sai a rinka rabawa almajirai in ba haka ba ka samu wani lokaci sai ka ce a rinka dafa abinci mutane su zo gidanka su ci abinci almajirai waɗanda ba su da hali su taru a masallaci ne a za ka tafi wata makaranta ne ga wani malami yana karantar da almajirai a je a dafo abinci a zo a kawo abinci a kula kula su ci ba wai sai kana buƙatar takara ba kullum matsala ita ce wai kai kane wa Allah ne ka miƙa mishi da hannun hagu ka karɓa da hannun dama sai in ka fito takara ne ake gane za ka yi alheri za ka yi sadakar tarbi za ka yi sadakar bagadadi za ka yi sadakar ahalari a'a ka rinka yi saboda Allah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan talakawa wa yatiman marayu wa asira da waɗanda aka kama su cikin halin kunci ku je ku ga yadda 'yan sanda suke zuba mutane a cikin sal suna barin su ba ci ba sha ba wanka ba wanki ku je ku samu mutane a gidajen kurkuku ku je gidan marayu ku ga duk duniya ba su da kowa wanda zai kawo musu abinci ku rinka kai musu abinci shine wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi ha miskinan wa yatiman wa asira sannan inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ya zama dan Allah kake yi ba ma ka so a ce ranka ya dade mun gode wallahi azimi jama'a ina gaya muku tun wata ɗabi'a ta mutanen madina har yau suna da ita tsakar dare sai mutumin madina je ciko shago da ya je shago ya ciko mota shi da buhunhuna na shinkafa ya san mai gidan nan ya rasu matar shi tana nan da 'ya'ya sai ya je ya ciko buhu goma da sukari da magi da man gyada da manja ya sami envelope ya kawo kuɗi kamar dubu ɗari biyu ya sa sai ya zo sai ya sauke a ƙofar gidan a jikin ƙofar ta ƙarfe biyu na dare tun da can ba fashi da makami ba ɓarayi sai a buga mata ƙofa sai an ji ta fito gadan gadan tukuna za ta buɗe ƙofa sai ja mota shi sai gudu tana buɗe ƙofa ƙarfe biyun dare sai ta ga abinci sai ta kira 'ya'yanta a zo a kwashe makwabcinsu ne kawo amma ya yi su ya fatar da kafa bai san da safe ta haɗu da shi ta ɗan dutsa ta ce alhaji na gode na gode ya yi nisan Allah Allahu akbar akwai wanda ya zo ciyar da matan makwabcin shi ne saboda makwabcin ya rasu in ta gama ta kaba ya aure ta idan ta ce ba za ta aure shi ba shi kenan ya daina ciyar da ita kaga dama ba dan Allah bane to lallai ne ku saba yin abu don Allah jama'a yanzu da la'asar nan kana ganin mutane ko kana ganin sun yi gayu sun zauna a kwanoni akwai yunwa ka dafa abinci kula goma ka je ka gani ka je ka samu waɗannan suna zaune wannan ya harda kafa wannan ya duk ƙarya ne akwai yunwa a je musu kula biyu ka gani ka dawo wallahi mutane suna bukata jama'a ana cikin wani hali daurewa ake wannan kira tamu da kuwa gaskiya ni na fahimci ba ita ce asalin kiran mu ba yunwa ce dan cikin mu duk wanda ya samu daɗi kwana biyu sai ga yayi sun tuno ne shi yake nuna maka asalin yunwa ce sai ga wannan talau talau talau sai a ce a yi kan gidansa haka yake kamar wazirin fulani a ƙarya ne wallahi yunwa ce da ya samu wani dan mutane ya fara cin mai ko sai ga ya yi tintime ne na? eh ban gane ba eh a ba hutu ba ne a wurin aiki hajji na walaikun salam Allah ya taimaka na amana eh wanne na al-imam ahmad da abu dawud da al-imam al-bayhaqi su suka fitar da shi afdalu sadaqa shurbatu ma wannan hadisin da muka makaranta jama'a bukhari da muslim suka fitar da shi sa'annan kuma al-imam abu dawud da al-imam an-nasa'i da ibnu majah da abubakar ibn abi shayba duk sun fitar da shi na daga cikin abubuwan da hadisin ke jan hankalin mu shine ashe cikin ayyukan musulunci akwai waɗanda suka fi to amma ina so ku fahimci shi wannan hadisin yana nuna mana ayyukan musulunci suna da fifiko da juna da gwargwadon inda ka samu kanka akwai wasu mutane da su kuma suna cikin rufin asiri da ba irin wannan suke bukata ba su suna da wadatuwa to sai ka dubi su kuma me suke bukata an fahimta jama'a shi yasa za ku ga yadda wannan hadisin ya zo wata rana kuma an yi wa annabi tambaya wani aiki ya fi falala sai ya ce biyayya iyaye wata ran kuma aka mishi tambaya wani aiki ya fi falala cikin ayyukan musulunci sai ya ce yin sallah akan lokaci wata ran aka sake mishi wani aiki ya fi falala sai ya ce jihadi sai malamai suka ce to annabi yana duba yanayi ne da kuma mutane akwai mutanen da a cikin su ciyar da su abinci ya fi falala saboda talakawa ne to idan aka samu yara marasa biyayyar iyaye su kuma a cikinsu su kuma a kwaɗaitar da su biyayyar iyaye sai a ce shi ya fi falala to sa'an nan kuma lokacin da zai zama mutane suna da sakaci game da yin sallah akan lokaci sai ka ji annabi yana cewa yin sallah akan lokaci ya fi falala sannan lokacin da mutane ke kyamar jihadi suke da son kansu da son dukiyarsu ba sa son sadaukarwa sai ka ji annabi ya ce jihadi shi ya fi kenan in ka fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan ayyuka na musulunci dukkansu suna da falala amma falalarsu tana dangantar kuma inda aka fi buƙatarsu an fahimta jama'a don haka ku duba a yanzu a cikin irin wannan al'ummar da muke rayuwa to babu shakka ciyar da abinci shine ya fi falala saboda haka ka yi ƙoƙari idan Allah ya rufa maka asiri gidanka kana da matarka da ɗanka ko guda ɗaya ne ana yin abinci gidanka in aka yi sallama masallaci in ka lura da wani mabukaci sai ka ja shi sai ku je gidanka sai ku ci abinci shi kenan ya ci sai tashi ya tafi makwancin shi gobe in gari ya waye za ka ci abincin safe ka sake nemo wani wane ne ka yana da bukata haka sannan Allah ya rufa maka asiri kuma ka rinka yin ire-iren wannan akwai lokacin da na ɗauki wannan hadisin ne wani babban mutum falala fatawa da shi ya shirya zai tafi umara ne da watan azumi za a je za a kashe kuɗi za a yi kaza za a yi kaza sai nace mishi amma ran kai daɗe mutane nace musamman makwabtan kaɗin nan suna cikin wahalhalu fa sai ce wallahi bai taɓa lura ba yace kamar ya nace wallahi da ƙyar wasu suke cin abinci ce subhanallah lafiya nace eh haka ne ai dama haka ake nace kai ma ka taɓa mun tarihin ka kace da haka kuke haka ake a ƙasar ne haka ake amma yanzu kai da ka zama babban mutum ne shine ka manta sai ce haka ne to me nake ba shawara ta ce kudin da zai je umaran nan da ya haƙura bana ya tara kudin nan ya ta siyan abinci ana ɗora makwabta da dubu biyar a kai sai a kawo shinkafa wake sukari omo kaza a tara tarin abinci sai a je sai a kai maka sai a ɗora dubu biyar a kai wani ya zo godiya kasa godiya yake sai ta kuka ta kuka ya juya yana share hawa ya kuri shi kenan shine ya gode din ma'ana tun da an ga fuskar shi yana kuka ya gode ya ma kasa godiya mutane suna cikin wani irin hali sai in ka zauna da talakawan ka gane haka Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji ko da kai talakan ne fa kai ma an ka dan samu ka dan rinka tunani ka rinka tunanin yadda ake a da shine zai taimaka Allah ya taimaka wa haddathana abu tahir أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن فرح المصري أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم har wa yau dai abdullahi dan amr dan as shi ya ruwaito wancan hadisi da annabi ya bayyana ayyukan da suka fi falala ko to bari kuma ku ji yace ya ji ainihin wato wani mutum sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi mutumin ya tambayi manzon Allah yace ayyul muslimina khair wani musulmi ne ya fi alheri daga cikin musulmi qala sai yace man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin da duk musulmi suka zauna lafiya suka kubuta daga harshen shi da hannun shi wannan musulmin shi ya fi falala daga cikin musulmi ma'ana kar ka sake ka sa hannunka ka daki musulmi kar ka sa hannunka ka kashe musulmi kar ka sa bakinka ka zagi musulmi ko ka mishi sharri kar ka sa hannunka ka rubuta sharri ko makirci game da musulmi kar ka haɗa kaza ka kudurta kaza ka kunna kaza ka ne wa musulmi in ka zauna lafiya tsakaninka da musulmi ba cas ba as to shine ka fi kowa amma dan ka fi kowa sadaka dan ka fi kowa zuwa aikin hajji dan ka fi kowa gina masallatai dan ka fi kowa karatun alkur'ani dan ka fi kowa kaza amma kai kenan kana cin mutuncin musulmi kana zub da jinin musulmi kana zaluntar musulmi kana gulma kana tsegumi kana makirci ba ka da daraja a cikin addinin musulunci musuluncin ka ba shi da kima zama kun ji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi da sahabi Abdullahi dan Amr ya ainihin ruwaito waɗannan lafazza haka Imam Muslim zai ta kawo mana su amma dai wannan lafazin da muka karanta Muslim ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito ainihin wannan lafazin ba amma al-imamu ahmad ya fitar da ainihin wannan lafazin muslim ya ce haddasana hasan al-hulwani wa abd ibn humayd jami'a an abi asim قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول أبو الزبير يتي ياجي سمعت جابرا ناجي جابر sai an je wata munasara zan tattauna mana game da irin wannan isnadi a nan kaji abu zubair muhammad ibn muslim ibn tabrus ya ce na ji jabir to a wani wuri a nan cikin sahihu muslim da ka ji ya ce an jabir to in mun samu wata gaba wadda ta dace za a tsaya a tattauna wani lokaci insha Allah akwai karatu mai yawa ne da malamai suka faɗi a irin wurin yace na ji malami na Jabir dan Abdullah ya kulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam yaqulu na ji annabi yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi yan uwan shi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi kun ji ta'arifin musulmi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama musulmi shine wanda musulmi suka zauna lafiya game da hannun shi baya bugunsu baya ɗibar dukiyarsu baya kashe su baya musu wani sharri baya sa ainihin harshen shi ya zage su ko ya ci mutunci ko ya musu wani makirci kai da kake saurare na ka natsu da kyau ka ji wannan hadisin haka kake wannan jawabi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cewa kai musulmi ne yaya kake game da sauran musulmi yaya sauran musulmi suke ji game da kai suna da aminci musulmi in sun ganka suna jin aminci ko musulmi in sun ganka gaban na faduwa in sun ganka sun ga sharri sun ga bala'i sun ga lahira kusa sun ga hallaka yaya dukiyar musulmi take a wurinka kana ɗiba kana sata kana kaza kana kaza ka je kai wa kanka hisabi kar ka faɗa kowa ka je kai wa kanka hisabi ka gyara kadoji in kai musulmi ne ka ji yadda za ka yi wa haddathani sa'id ibn yahya ibn sa'id al-umawi قال حدثني أبي حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال كاجوان إسناد وند سيكان تدكو دون كاجدي حدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي مالا سعيد أن يحيى أن سعيد al'umawi ya bani ainihin hadisi shi ko yace haddasani abi mahaifina ya karantar da ni wato yahaya dan sa'idu al-umawi shi ko yace haddasana abu burda abu burda ibn abdullah ibn abi burda ibn abi musa abu burda dan abdullahi dan abi burda kaga wannan dan ya ci sunan kakan shi kenan ko alkunyar kakan shi sai yace an abi burda ya karɓo wannan hadisi daga abu burda abu burda jika ya karɓo wannan hadisi daga abu burda kakan shi an abi musa shi kuma ya ce ya karɓo daga abu musa al'ash'ari abu musa al'ash'ari kala ya ce kuntu ya rasulallah na ce ya manzan allah ayyul islami afdalu wani musulunci ne ya fi falala kala manzan allah ya ce man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda duk musulmi suka kubuta daga harshen shi da hannun shi to musuluncin shi ya fi na kowa jama kun ji wannan hadisi yana bayyana mana ma'aunin da ake gane musuluncin waye cikin jama'a ya fi inganci su ne ma damar mutane suna zaune lafiya da kai ma damar mutane sun amintu ba za ka yi musu sharri ba ba za ka yi musu kazafi ba ba za ka ja musu bala'i ba to shi kenan musuluncin ka ne ya fi kuma wallahi bari ku ji duk mutumin da ya zauna cikin mutanen da suke ganin shi haɗari ko baya karke rayuwar shi lafiya wannan mun ga haka da yawa a tarihi kuma mun karanta ka zauna lafiya a cikin garinku ka a rinka ganin ka a threat ka zauna lafiya a anguwarku ka a rinka ganin ka matsala a cikin gidanku kakka sake a rinka ganin kai bala'i ne kai sharri ne kai annoba ne ka zauna lafiya yadda aka hange ka za a samu natsuwa kada ana hangarka a ce to lafiya kuwa ka inna lillahi wa inna ilaihi to bari mu je kuma me yazo da shi to in ka zauna haka wallahi ka kadi ka zauna yadda da zaran musulmi sun ganka sai su ce alhamdulillah ga wani nan ya zo hankali ya kwanta kai kokari ka mai da kanka haka Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ainihin hadisi yana daga cikin hadisan da bukhari da muslim suka fitar da shi haka al-imam tirmidhi da nasa'i da abu nu'aymin dukkanin su sun fitar da shi muslim yace wa haddathanihi ibrahim ibn sa'id al-jawhari wannan hadisin da muka gama karanta muslim yace kuma malami na ibrahim dan sa'id al-jawhari ya karantar da ni shi yasa kaga ya fara da cewa wa haddathanihi shi wannan hadisin malami na ibrahim dan sa'id al-jawhari حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد إمام مسلم يتي يدك جوانا إسناد دنكاو وكما حكى نسامو وانشان حديث ما قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبا تنبير من ذن الله أكتي أي المسلمين أي المسلمين أفضل أتكم مسلمين وامين يفي فللا فذكر مثله sai annabi ya ambaci irin wancan hadisin da kaji mun karanta manzon Allah yace musulmin da yafi kowa falala shine musulmin da ya zauna lafiya kuma ya bar kowa ya zauna lafiya don ina so jama'a ku fahimta idan har ka nemi kawo tashi hankali ko kai ma ba ka zama lafiya eh shi ne suke cewa duk dan da yace uwar shi ba za ta yi bacci ba shi ma fa ba baccin zai yi ba idan ku kwantar da hankalin shi ya bacci fa sai uwar shi ta yi bacci duk waɗanda ke neman tada hankali a cikin anguwa ko a cikin gari ko a ƙasa ko a masallaci ko a makarantu ko a ina ne za ka je ka same su sun fi kowa zama cikin tashin hankali to kaga wannan ya nuna ba musulunci ba kenan musulunci asali shine ka zauna lafiya kowa ma ya zauna lafiya kuma addini ka je ka yi wanda kake so za ku haɗu da Allah amma babban abu shine baka isa ka hana a yi musulunci ba ku ji wannan da kyau baka isa ka hana a yi musulunci ba to ma damar ku musulmi ba a hana ku yin musuluncin ku ba